أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
واجعله ربي ربيا wannan ce surat maryam alaihassalam kuma kamar yadda aka ji sunan surar an ambace da sunan ita na na maryam alaihassalam saboda a cikin surar akwai bayaninta game da wato haihuwar annabi isa alaihissalam da ta yi ta hanyar abin da ya kasance abin mamaki da kuma irin yadda allah subhanahu wata'ala a cikin surar ya kuma kawo isoshi ne da daman gaske sura ce wacce ta kunshi kissa ta bayan Allah annabawa masu yawan gaske da farko ta yi magana game da kissa ta annabi zakariya a inda Allah subhanahu wata'ala ya bashi na yahaya a sanda ya kai shekara kamar ɗari da ashirin a wani ƙaunin sannan kuma matarsa ita kuma dama san san ba karara ce wato Allah bai yota mai haihuwa ba amma kuma da duk da haka Allah ta'ala ya ba su sai kuma Allah ya kawo abin ma kuma da ya fi wannan samun ɗa ba mutane sun tsufa ko kuma a'a mace ta daɗe ba ta haifa ta samu wannan kusan abu ne kamar noman an saba da shi amma a zo a haifi ɗa ya zama cewa babu uba san san wannan lallai ya kasance wani abu ne na mamaki sosai fiye da wancan to haka surar ta tafi wani ayoyi guda biyar da aka ko shida a wata kira'ar da aka karanta suna yin bayani ne akan addu'ar da annabi zakariya ya yi yana neman ɗa da kuma albishir da aka yi masa da annabi haya alaihi masala waɗannan ayoyi daga kafaya ayin sa da karanta har zuwa rabiya ɗinnan su ne ayoyi guda shida ko biyar a warshin biyar ne a nan kuma saboda kafu ya yi wannan aya guda ce ta zama shida su ne in ya kasance mace babu wata matsala babu matsala irin ta aljanu babu matsala irin ta sammu ba wa'yansu matsaloli masu hana haihuwa akwai abubuwa goma sha ɗaya waɗanda suke wato manya-manya na zahiri banda na baɗi waɗanda dole sai kowannensu ya zama yana aiki irin yadda ya halice shi sannan ne mace take wato iya haihuwa zama tun daga kodoji guda biyu da waɗannan igiyoyin kodoji wanda ake cewa halif da larabci da kuma bayan halif da kuma ovaries wannan gurare da mace takan saka kwayaye dama da hagu da fallopian tubes kuma guda biyu in ka da wa'ancan guda hudu ka samu takwas da kuma bulada wacce kan wato ko dai mafitsara da kuma mahaifar kanta da wuyan mahaifar to aka hada su ne goma sha ɗaya sai in babu tangarɗa a kowane ɗaya to sannan insha Allah mace za ta haihu sai dai in ya zama daga cikin wuyan mahaifa ko daga cikin mahaifa ko daga ɗaya daga cikin irin waɗannan hanyoyin akwai waɗansu kuma ko wani kumburi ko wasu kuraje ko abin da ake cewa hybrid waɗannan sukan zama sanadiyya su ma na rashin haihuwa sannan kuma akwai ciwon mara ciwon mara din nan shi ma idan akwai duk wani abu da za a ce za a yi na wani magani ko kowane irin magani ne ko da wannan wanda nake faɗa din nan ba zai yiwu ba sai in ya kasance ba ta ciwon in ka ta daina ma ciwon mara cikin ba ma sai an yi wani magani ba a gane ciwon mara iri iri akwai wanda ya kasance yar danka ce kawai wannan baya hana haihu amma idan ya kasance ciwon mara ne wanda sai mutanen gida sun sani tana shiga cikin wahala tana yin mulkususu idan ciwon mara ya so sannan kuma ya zo kuma duk maganin da ta sha ko da ya zo da sauki a wannan watan wancan watan ma sai ta yi wancan watan ma sai ta yi ko da operation aka yi ko da wankin ciki aka yi ko da wankin mahaifa duk abin da za a yi sai dai ka yi irin wannan ciwon mara ciwon mara ne na aljanu wanda suke zaunawa a ɗaya daga cikin waɗannan guraren da na ambata kuma yadda aka sani mace takan zama duk bayan kwana ashirin da takwas ta yi al'ada waɗannan ƙwayaye da kake sakawa a cikin waɗannan ovaries sukan bayan kwana ashirin da takwas shine ko dai su shiga cikin mahaifa tare da ruwan namiji su zama mutum ko kuma su narke su zama jinin haila to ɗayan biyu ne dama to idan akwai matsala irin ta mutanen ɓoyen nan sukan rike shi sai ga mace wannan watan ba ta ba a daga gani ai ta yi batan wata akwai ciki kenan wata na biyu a daga gani ta yi ciki a na uku sai gaji to akwai inda malamai suke cewa akwai waɗanda suke zama a nan marasa ta wanda suke cinyewa wannan kwai din idan babu kwai babu hai to in sun cinye a wannan wata to sai a dawa kamar ciki ne tun daman ɗaya da babbar alama ciki shine mace ta dai ta daina yin al'ada ta wata wata idan suka cinye to shi kenan to ba za a ga al'ada ba to sai a ce akwai wata na biyu ma sai su cinye sai a dauka akwai ciki na uku kuma sai su kasa sai kuma jini ya sai a sai a rika cewa kamar ta samu ciki kamar ta yi bari kuma haka zai ta maimaito to nan mutanen koyi suke irin waɗannan shi irin wannan ciwon mara dole kamar irin da mun yi bincike mun yi bayani cikakke mai faɗin gaske dalla-dalla na jin a jarida ta leadership ta hausa kwanakin baya ba san adadinta ba amma ana iya tambaya saboda haka idan dai akwai irin wannan ciwon mara wanda ko an sha magani a wannan wata watan gobe ma sai mace ta yi ko an yi wankin ciki sai ta yi a gane irin wannan ciwon mara ba wai ciwon mara ne kawai wanda aka saba ciwon mara ne wanda ya kasance ya zama cewa baya jin magani baya jin maganin asibiti baya jin wani magani na wani ita sam abin da ake da shi kawai asibiti shine bari a bada wannan magani ko idan al'ada ta rage saura kaza in kin sha insha Allah ba za ki ji ciwon ba ko kuma in kin fara kin fara jin ciwo ki sha ko in kin ji ciwo ki sha shikenan sai ki karasa ba ciwo sosai watan gobe fa sai tayi to abubuwan da ko kuma hanyoyin da ayoyin alkur'ani suke warkarwa shine wanda zai kasance a baiwa mace idan ta sha har abada ba za ta sake ba to tun da yake haka ne kuwa da daga cewa ba ta yi ba a wannan wata to insha Allah watan gobe ku ciki dama wannan ciwo maran dama shine ana da izinin Allah to wannan shine a abin da muke gani babu a inda ake samun irin waɗannan ba za ka kuma samu mata sun kai kaman ɗari za ka samu wajen guda casa'in in dai mara wayanda ba su haihuwa za ka samu cewa ciwon maran ne sauran kuma ya kasance ko waɗansu matsaloli ne daban ko waɗansu matsaloli daga wajen miji wanda shi namiji manya-manyan muhimman abubuwa da suke hana shi haihuwa ba su wuce guda biyu ba shi kuma tun da yake mace duk lafiyarta duk a ce waɗannan abubuwa lafiyarsa kalau to babu yadda za a yi kai ciki idan dai kuma shi mijin shi yana da matsala don ku saboda dole sai da ruwan sa ne mace take haihuwa yanzu a ce ƙwayoyin halittarsa na maniyinsa adadinsu ya kai wani suna cewa kama a ce a cikin kamar kan tunisi a samu kamar wajen miliyan shida ko miliyan kuma duk su zama lafiyayyu lafiyayyu saboda kowace kwaya kamar mere ce yadda ka san dai a ce dan miciji karami to haka kowace kwayan mani haka take yana da jela yana da ciki yana da kai to idan ya kasance ba mai kyau sai ga wani yana da kai biyu kamar ka ga miciji mai kai biyu ko miciji mai mai tsinkakkiyar jela to ya nuna cewa wannan maniyin sa bashi da duk binciken da aka yi asibiti irin wanda ake bincikowa cewa zai haihu mutumin nan ko ko ko ba zai haihu to dole sai dai an bi su hanyoyi na ƙara yawan dole a samu da quantity da quality zama cewa yawan ya kai kuma duk lafiyayyu ne kuma sannan mace ta zama lafiya kada to sannan ne za a za a yi haifa to waɗannan ayoyi abin da sani wannan bayani sukan yi amfani ne kawai idan babu matsala ko ɗaya mace kawai dai Allah bai kawo haihuwa ba kila ba karara ce Allah bai halicci sinadarin haihuwa a jikinta ba ma san san kamar yadda Allah ta'ala ya biya matar annabi zakariya ba karara ce kunkuma ce ba ta haihuwa amma Allah ta'ala ce wa asa lahana lahu zawja sai muka gyara albarkar addu'ar sa dai to sune wannan ayoyi guda shida ko biyar zuwa rabiya daga a ƙura'anin na rubutun hannu kunsa ce a gudu shi ne ake rubutawa kafa bakwai a wanke da ruwan sama mace ta sha kwana takwas wannan ba mu san iyakacin dubunnan mata da Allah ta'ala ya ba sa yi ba albarkacin waɗannan ayoyi idan an duba za ga addu'a ce wacce annabi zakariya yayi kuma Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa ya ba shi da a halin nan da yake a halin tsufansa yadda ya wasafa da kansa da kuma halin matarsa da ta zama cewa ba karara Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waɗannan harafai guda biyu ka he ayin sad ko kaf haya ayin sad ko kaf he ayin sad guda biyar don saboda ya nuna cewa lalle lalle akwai wani abu muhimmi yana zuwa ya jawo hankalin larabawa ya gigita su imauce saboda ba su san me wannan ba duk a basirarsu a tunaninsu ba su san waɗannan harsai me suke nufi tare da da cewa su gwanaye ne wajen rubutun zube na larabci wajen huɗuba wajen waka kuma a harafan da suke yin waƙoƙi ko suke yin kuɗuba ko suke yin rubutun gaba da su waɗannan dai harafan da aka rubuta ƙura'ani ne ba daɗi ba rage guda 28 a baje da hawa ga kalamuna su a fara ƙarfin cikar zagasha su ke 28 amma kuma aka ce da su to su kawo irin ƙura'ani su yi amfani da waɗannan harafai da aka yi ƙura'ani da su su ma su yi amfani da su su kawo sura goma irin ƙur'ani suka kasa to ku kawo sura ma guda biyu to kawo wani abu na irin ƙur'ani wanda zai zai zo da labarai na abin mamaki na gaibi wanda zai zo da magana mai fasaha wanda zai zo da magana wacce take kunshe da hukunce hukunce wanda zai kasance babu barna a cikin wannan abin da farkonsa da ƙarshensa amma suka kasa su kuma wannan shine abin da suka kware da shi shine abin da suke tinƙaho da shi to saboda haka ashe wayannan harafai Allah ta'ala ya kawo shi ne ya kawo su don su zama wata mu'ujiza da suke nuna kudurar Allah subhanahu wata'ala dole alqur'ani daga Allah yake ba daga wani saboda haka abubuwan da suke kawo hujjoji na zancen qur'ani inna ma yu'allimuhu bashar wani wani mutum ne yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun san ƙarya ne idan haka ne to ai su ma mutanen ne qul la in la in jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al-qur'an la yatu bi misli wala kana ba'dhum li ba'dhin shira da mutum da aljan za su mutane da aljanu su kawo kwatankwacin wannan alkur'ani ba za su iya ba ko da za su taimakekeniya tsakanin su duk aljanun duniya duk mutanen duniya su haɗa a kan su ƙirƙiro wani abu mai kama da qur'ani ba za su iya ba wasu malamai kuma suna ganin cewa kowane harafi nan dai ba zai rasa wata ma'ana kamar ka ce kamar kafin yana nufin sunan Allah ko alkabi ko ha'un yana nufin sunan Allah alhari ko ya'un tana nufin sunan kamar ko arrahim ko kuma ayin tana nufin ko al'alimu sadin yana nufin kamar astaburu irin suna faɗa haka saboda haka ne wa'in sun zaci a shi kansa wannan sunan Allah dan an samu irin su sayyidina Ali suna cewa Allahu inna nas'aluka ya kafa ya ayin sa da akwai wani abu da za a gaya muku wanda ya shafi waɗannan mun duba za mu ga cewa harafai ne guda biyar to idan muka dubi hanyar ayin sun kaf suma guda biyar to akwai ayoyi a cikin Qur'ani waɗanda farkon su ya fara da harafi ɗaya daga cikin waɗannan harafai guda biyu na suratul maryam ya ƙare da harafi ɗaya na cikin suratul shura ayyukan ayin sun ƙare haka na biyu haka na uku haka na hudu haka na biyar kaman kama'i kama'in anzala min as-sama fakatan rabbi na batu fa asbaha hashiman tazaruhu riyah kaga nan hali wannan kaf kama'i kaga kafiyar tazaru yahi wancan kuma ha karami ya zama kamar ha farkon hamin ayin to haka nan duk za a tafi da su suna da fa'ida mai yawan gaske mun taɓa bayani sanda muka zo sotul abin nan kugira a wajen alimat na ma ahraka fala kullin bil kunnas al jalq wal layl idha wa tibi idha tanaffas kaga ayin din nan to shi kuma sai ka hada da si da sin na sin kaf din kaman qaf والقرآن المجيد wal qur'an zikr balle ne ka rufi izatin wa shiqaq kaga nan akwai ayin sin kaf ya ayin sin kaf kaf ya ayin sin kaf to haka sad ya fara da sad shine harafi na biyar ana to sai ka nemi harafi na biyar a haimin ayin sun kaf da me kai sai ka sai ka cewa da ka ya kara ya kare to saboda ka sad wal qur'an zikr والذين كفروا في عزة وشقاق هذا يا قاعدة قاعدة وهكذا نبيات يوم الأزفة يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهذا كان أنباكي كفارة ديا ita ce ta uku don ka kuma za ka hanyar a ha mim ai sun kafa soyuɗa to kaga an samu ayin din a can ba to shine wannan an baki yawmar azhar ku kaga ya ci shine ya ana to haka nan suke duk lokacin da ya kasance zaka shiga gurin wani wanda kake neman wata biyan bukata a wajensa ko kake jin tsoro kada ya cuce ka kada ya zalunce ka saboda mai mulki ne saboda mai isa ne sai ka ce kaf ha ya ayun sat wato da a hannun dama sannan kuma in ka shiga sai ka bude da sai ka fara da wannan ha mim ayun sin kaf in ka bude to ba zai maka komai ba bai isa shi ce ka da da zalunci ba dole abin da zai zama yi maka alheri to shi zai shi zai shi ma wannan mujarrabi yana daga ita wannan sura lokacin da su mutanen ƙureshawa mutanen makka suka nemi waɗanda suka yi hijira zuwa habasha suka nemi najashi ya dawo da su su kashe su saboda sun ji zafin irin yadda aka kashe musu manya-manyansu a yakin badar to amma sai ya kasance aka karantawa najashi farkon wannan sura kafin ma a gama karantawa kawai da shi kansa da malamansa waɗanda suka kewaye 'yan majalisarsa kowa sai shiftar kuka kawai saboda jin ayar Allah shi ne Allah yake tafiyu a ayyunkun tafiri mina dami kamar yadda ya zo su ne Allah ta'ala ya wasa wasu da da ta ji dan na ashaddan na adawa ta minan lazina amin lazina minan lazina amin ne wal lazina ashraku walla tajidanna aqrabahum mawaddatan min lazina amin lazina qalu inna nasara wayanda suka ce su ne nasara to sun fi kauna sun fi kusa da musulmi wajen ƙauna kamar Allah ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu ko kuma wannan shine zikir rahmatu rabbika shine ambatan rahamar ubangijinka wanne ne rahamar ubangiji in kace badalin shine abdahu bawansa shi Allah din waye abdahu din zakariya annabi zakariya wato badali ne daga ciki ko kuma rahamar da Allah ya wa bawansa zakariya ta ba shi ɗa bayan kwa ya fi da rai bai sa rai ba saboda ya zama yana renon nana aisha ko kuma nana maryam lokacin da mahaifinta ya rasu shi imran a yayin da ita hannatu sai ba kancan cewa in dai Allah ya ba ta ɗa namiji to za ta kai shi nan baitul muqaddas ya yi bauta kawai ya zama mai bautar Allah ne kawai mai bautar masallaci to amma sai Allah ya ba ta ya mace qala rabbi inni waza'atuha unsa wa laysa zakaru kal unsa wa inni samaituha maryam to haka nan ta faɗa na sa mata suna maryam ya halatta kenan uwa ta sawa ɗanta suna da kanta saboda haka ko da yake ita dama mijina ta ya mutu kafin ko kuwa sai da aka haifi yarinyar ta ɗan girma sannan ya rasu ba ta wayo ba to saboda haka aka ne waye zai reni yarinya to tun da yake shi annabi zakariya yana auren yar uwar wannan hannatu ta zama kala kenan ta murya to saboda haka sai da aka yi ƙuri'a aka yi sa'a kuma sai ƙuri'a ta faɗa kansa akan shi zai rene ta wa kafala ha zakariya kullama da kala alayhi zakariya mira waje da inda harisa duk sanda annabi zakariya ya zo gata ya sa ta a beni ya an rufe ba wanda yake shiga sai shi amma duk lokacin da ya shiga gurin ta kuma sai ya samu abinci a gunta iri ya samu ƴaƴan itace ba a lokacin su ba yake tambaya ta ina kika samu wannan ta ce qalat huwa min indillah daga Allah ƴaƴan itace na bazara a same shi a gunta da damuna na damuna a same shi da bazara to wannan ce ta bashi tunanin a to in to ni nake zaune nake ganin cewa Allah ba zai bani ɗa ba saboda na tsufa saboda matata to ashe Allah yana yin abu ba wai sai lalle da wani dalili ba irin yadda mutane su ce ai ba za a yi kaza ba sai da kaza ba za a yi kaza ba sai sai akwai kaza to ta haka ni ma ashe bari in roki Allah da ban makara ba ke to a wajen na na Maryam din wato ya ga wannan wannan ce ta saka shi yin wannan addu'a hunalika da a zakariya rabba to anan ne sai zakariya ya roki ubangijinsa rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya tsarkakekkiya innaka antal wahhab kai mai yawan kyauta ne saboda haka Allah ta'ala din kuma ya bashi to shine wannan ce ta taso da wannan addu'ar sai Allah sai ya mai da addu'ar da wannan siga ana abin da yake a bakara shine ana amma kuma kowanne akwai irin sigarsa kuma duk magana iri ɗaya ce to shine ya fara wato ka ambatawa al'ummar ta izina da rabbahu yayin da annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ya kira shi nida an kira kafiyan ɓoyayye an ce cikin dare ne saboda Allah ya fi karɓar addu'a a cikin dare an ce ya yi ne a ɓoye don kas saboda waɗansu ‘yan uwansa su ji yana roƙon ɗa don kar ya hana su gado an ce ya yi ne wannan addu'a a ɓoye don kar a ga biken abin a yi masa dariya ce kana tsofe-tsofe da kai yanzu amma kuma ka rika roƙon ɗa a ina za a yi wani to an ce saboda haka sai yi abin a ɓoye ala kulli halin dai addu'a a ɓoye ta fi ko da yake Allah subhanahu wata'ala a duk sanda ka roƙe shi a fili ko a ɓoye yana jinka kuma yana biya masa bukata ala ga abin da ya faɗa a cikin addu'ar tasa abubuwa guda hudu ya faɗa ko guda uku yace rabbi ya ubangiji da wannan suna ne ismul a'zam duk wanda yake ya rabbi ya rabbi ya rabbi har sau biyar yake kuma Allah yi min kaza to insha Allah ya kulla ismul a'zam Allah zai amsa masa to da shi ya roki Allah inni wa hal azam minni al azam qashi minni wa hana yayi rauni wato na tsufa wa sha'ala ra'su shayban jiki kuma wato ya kama da furfura wato isti'ara ce ta ba'iyya kamar yadda wuta za ta kama kirare za ta tarwatsa cikin kirare ta kama to haka nima kuma kaina ya kama kamar furfura ita ce wuta kansa shine kirare walam akun bid'a bid'a aika rabbi shakiya ubangiji na ban kasance shakiyan abin haramtawa biyan bukata ba da addu'arka wato duk lokacin da na roƙe ka kana biya min bukata ban taɓa roƙonka baka biya mu bukata ba saboda haka yanzu ma gashi ina roƙon nan ya halatta ka faɗi irin waɗannan abubuwa idan ka zo za ka yi addu'a ka gaya wa Allah subhanahu wata'ala irin ni'imar da yake maka wa inni khiftul mawaliya min wara'i ni na ji tsoron almawaliya mawaliya su ne waɗanda suke asibansa wato ƴaƴan ɗan uwa ko ƴan uwan mahaifinsa kamar ana kiran asab wanda zai kasance idan mutum ya mutu ko shi kaɗai zai iya cikin gaje dukiyar gaba ɗaya ba sai ya nemi tarayya da wani ba kamar da muka ɗauki mace ubanta ya mutu ita kaɗai ce kawai to dole sai dai a raba dukiyar gida biyu a bata rabi rabin kuma fa sai dai kuma a ji ana kalan waye za a biya amma idan mutum ya mutu ya bar ɗansa namiji to shi kenan shi ne gaba ɗaya duk zai gaje dukiyar ba za a nemo kowa ba to irin waɗannan su ne mawaliya waɗanda za su cinye dukiya gaba ɗaya waɗanda suke gadan kamar koda wajen mulki kamar yadda aka saba koda ana kan za ku cewa maza ne suke to irin wannan su ne ake kira asibai to ina jin tsoron su min wara'in idan na mutu na basu to dan kar ya kasance a lalata addini dan kar ya kasance a tafiyar da sha'anin harkokin jama'a ba daidai ba to wannan shine abin nake jin tsoro ko ba za su iya yi ba nake so ka ba ɗa na tsatsona ba ɗan ɗan uwa ba to alhan kuma gashi wa kan na imrati a kira mata ta kuma ta zan kunkuma ce ba ta haihu kamar yadda Allah subhanahu wataala daman ya raba maza da mata ya kasa su kashi hudu wani Allah subhanahu wataala ya bashi ƴaƴa mata ziryan wani ya bashi ƴaƴa maza ziryan wani ya cuɗanya masa maza da mata wa ya ji aluman ya sha'u a ƙima wanda ya ga dama kuma ya bashi bakarara baya haifo to duk da haka Allah nake so fa habli ka bani waliya wani wanda zai zai kasance magaji na majibincin lamari wanda zai gaje ni min ladunka daga gare ka a wajenka nake neman wannan ya rufini wanda zai gaje ni ya gaji annabtaka ya gaji halayen kirki ya gaji kira zuwa ga Allah ba wai ya gaji dukiya ba shi annabi zakariya ba wani abu da ya ajiye kafinta ne kai wanda yake cin abin da ya yi na sana'a shi da shi yake cin abinci saboda ba wani mai kuɗi ba ne kuma ban tuna ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mu annabawa ba ma buran wani abun gado duk abin da muka bari wato ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne wannan abin da shi ne abin da ahal sunna wal jama'a suka tafi da irin wannan hadisi wannan kuma shi ne ake samun a bambancin ra'ayi da su kuma masu bin tsarika irin ta halbait bin shi'a inda an samu wannan magana cewa ya rusuni wa ya rusu min ali yaqub to lalle ku ashe annabi zai gaji za a gaji annabi wa warisa suleiman dawo annabi suleiman shi ma ai ya gaji dawo amma su abin da suke ce a gado na annabtaka gado na shiriya tunda yake shi ma gadar waɗansu yayi akan wannan matsayi sawa da haka yake so su ma ‘ya'yansu su ma su gaje shi kuma ya gaji min ali yaƙo shi annabi zakara dama dan annabi yaƙo ne dan annabi isa annabi ibrahim da yake so ya samu dan da zai irin wannan gado din waje alu Allah ka sanya shi wannan da da zaka bani ya zama rabiyan abin yarda abin yarda a gurinka yarjejje a gurinka yarjejje a gurin jama'a wannan ne abubuwan da ya roƙa saboda za mu ga dalilin da yasa yayi wannan roƙo mun faɗa dama guda uku na'am sai mu ji
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سبيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو عليك يهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب وعوى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا to shi ne za mu ga Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa ya amsa masa wannan addu'a da ya saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi ya zakariya ya kai annabi zakariya inna nubashshirka mun ji addu'arka kuma mun amsa saboda haka muna yi maka albishir bi gulamin da wani irin yaro da zamu baka kuma mu gaya mama tun kan a fi isun ku ya haya mun sa masa suna ya haya sai Allah ta'ala shi ya sa masa suna da kansa yace ya haya dinnan lam naj'alahu min qabl samiya sun wato ba mu sa wato ba mu sanya samiyan wani takwara kafin shi ba ba shi da mai ba a taba yin mai wannan sunan tunda duniyar ta su ce halittar ta su ce ya san kowa shi bai taba sa wa kowa irin wannan suna kuma ba wani wanda ya taba sa irin wannan kala rasu to anan ne fa annabi zakariya sai kuma yanzu kuma ya tuno ya dubo irin yadda ga matarsa ba karara ga shi shekara ɗari da ashirin akwai manganin ma wani sun ce shekara saba'in da shida wani sun ce shekara tamanin shida wani sun ce shekara ɗari da ashirin matarsa kuma shekara casa'in da tara kuma ga ta ba karara saboda haka yake tambayar to anna ya kuni ni gulam yaya zan samu da a wannan hali ba wai yana ganin Allah wai ba shi da iko ne akan wannan ba a'a kamar irin yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ko yana min yadda kake raya mata Allah ta'ala ce da ya kala a walan tumi baka imani bane kala bala walakin da yadda mai inna kalbi saboda zuciya ta dai kare ni su na gani kawai shi ne amma wai ba ina musu ba to shi ma wai ba yana musu Allah zai iya yin wannan ba yana so ne kawai zuciyarsa ta nuna ta musu yaya za a yi a gaya masa tun kafin haihuwar ta zo tun kafin ciki ya zo yaya za a yi ya samu wannan ɗaɗi ko da ka ina so tun da gani imra'ati akira matata bakarara ce kunkuma ce wa kada balakar min kibar utiya gashi kuma wato girma wato na tsufa kuma mutum ya tsufa tuku tuku saboda haka na zama wato matata bakarara ni kuma na zama ciyan tsoho wanda ya kasance mara ƙarfi to to saboda haka ne Allah ta'ala kuma ya ce da shi wace amsa Allah ta'ala ya ba shi dan saboda ya samu waraka shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi qala kazalika a haka din a kana tsohon a matarka tana bakararar qala rabbuka haka nan ubangijin ka ya faɗa zai baka dan kuma sunansa ya haya din kuma sannan ubangijin ka ya ce huwa alayya hayyin wannan ni mai sauki ne a gare ni zaka duba ka dubi kai halittar kanka kai kanka tukunna wa qad kadaka na halicce ka min qablu kafin maganar annabi ya haya din nan sannan halice ka walam ta ku a baka zama komai ba sannan kala rabu ji alli aya to na ji na yadda wato saboda haka akwai hanyoyi da wa'insu halaye da mai yin addu'a yakan shiga musamman idan ya kasance cuta ta ƙi ta ƙi cinyewa ana ganin lalle wannan kyar ne tashin nan nasa ko kila ba an ga wa'yansu alamu alamun mutuwa a tare da shi idan ka koma ga Allah a ce ka yi alwala ka ambaci wa'yansu sunaye na Allah subhanahu wata'ala wanda suke nuna girmama suke nuna yabansa ka yi salati ga manzansa sannan ka ce Allah wannan mutum kalaqatahu wa lam yaku shay kai ne fa ka halice shi ba babu shi to ahabbu hayatan tsayi a jadida ina roƙon ka bashi wata rayuwar sabuwa tunda wannan duk ta tabarbaye duk ta da an ji gwalgwala to a sai kamar mota ce kana so a sake mata sabon inji shikenan ai ina so ka bashi sabon rai a manta da wannan duk wanda ake tafa ma kaza kaza a jika kaza a yi kaza ya haɗi kaza a yi ma allura wai dan a sa wannan to wannan a kawar da wannan a kawo sa sabon rai a bashi ai kana da iko innaka ala kulli shay'in qadir to idan kai haka in ji har ka shiga irin wannan halin to za ga abun mamaki sai ga wannan mutuwar an fasa eh sai ga ya zama rayayye Allah ya bai sabon rai garau saboda Allah yana da iko akan to shine Allah ta'ala ya to ai kai ma in baka man babu kai fada san aka zo aka halicce ka to saboda haka sai zaman abu ne wanda dama an saba wai ba sabo bane to saboda haka za a yi ya haya za a halice matan za ka za ta haife in ka duba haka za ka eh wannan abu zai yi to na ji na ya to amma wato har yanzu dai yana dai so da shi dai wa kwakwa dai san wayya ya za a yi wannan to saboda ina so Allah ta wannan wata alama da zan gane dai matar ta wa lalle ta yi cikin dan saboda in su Allah rabbi ji ali ayi Allah ina so ka nuna wata alama wacce zan fahimci matar ta yi ta yi ciki kala ayatuka sai Allah ta halatta to alamar shine duk lokacin da ka cewa kana so ka yi magana bakinka ya sarki ka kasa to matarka ta yi an samu wannan ɗan kenan ya haya to me yasa bakinsa zai sarki don saboda ya tashi daga wata siffa ya koma saboda Allah ta'ala yana tafiya tunda abu ne kaman operation ne likita ya maka operation za a cika wannan gashi ka zauna kai shiru banda hayaniya a hana ma 'yan dubiya su don a samu wannan operation ya warke saboda akwai wani abu dai wanda ake na canza na cancanza waɗansu abubuwa a tare da a daidai wannan lokaci har zuwa kwana uku za a ci gaba da wani shine Allah ta'ala yake cewa wa asalahana lahu zawja muka gyara matar da ba da ba normal ce ba ba za ta haihu ba muka gyara ta koma normal saboda sai ta samu wannan ciki to saboda shi ma aka gyara ya koma normal shine tunda yake shine wanda yake ɗauke da nauyin wannan abu saboda haka Allah ta'ala ya bayyana wannan alama a jikinsa shine ka kasa yin magana Allah tu kalliman nasa shine ka kasa yin magana da mutane salasa layalin sauya kwana uku a waccan aya salasata ayyam illa ramza kwana uku za ka yi baka iya yin magana sai dai ka rika nunawa kawai wasu sanan ne mazahar malikiya suka samu cewa bebe idan ya yi nuni wato zai iya ba da shaida ta hanyar nuni a fahimta ko kuma idan ya rubuta takarda ta sakin matarsa ta ba sai ya yi magana ba fakar da alaƙon sai ya fita ga mutanensa wato masallaci ne na baitul muqaddas akwai shi mihrab na shine wato gurin sallar wani abu ne wato da aka yi shi mai beni mai matattakala to nan yakan hau wato irin ɗakin bauta irin na za ka samu irin wannan sun masallaci ka samu wani ɗaki musamman inda wanda ya shiga yake yin bauta ba za a gan shi ba to nan gun yake shiga masallacin amma mu ba mu da irin wannan idan ka je madina gurin sallar annabi sallallahu alaihi wasallama wani guri ne haka gashi a kafa shi ba beni ake sai ga mutane suna yin layi suna yin sallah don su samu albarka ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ya hau wannan gurin idan lokacin sallah yayi yakan sakko ayi sallah sannan ya koma to a wannan karan an taru ana jira ya sauko a sallah sai dai lekowa kawai yayi da ya leko sai ya nuna musu da hannu an sabbihu bukuratan wa ashiya ku yi ta tasbihi safa da yamma ai ta zikiri safa da yamma kamar yadda yazo a ɗaya ayar bil ashi wal ibka ku yi ta zikiri da yamma da kuma safe nan kuma yazo bukuratan wa ashiya duk dai magana iri ce lafazan ake cancanzawa abin da ya gaya musu kenan wani su malamai suna cewa idan kuka yi sallah sallar ta su dama iri biyu ce da safe da yamma da sallar safe da sallar la'asar kuka yi sallar la'asar ku yi ta zikiri in kuka yi sallar asuba ku yi zikiri kuka yi sallar la'asar ku yi zikiri ta sabihi an sabbihu yana iya zama sallah yana iya zama tasbih yana iya zama duk wani abu da zai tsarkake sunan Allah da zai zai tsarkake matsayin Allah subhanahu wataala abin da yake da su kenan saboda ka sai ya zama hakan kuma ta faru haka waye gari gashi ya kasa yin magana to sai kamar yadda Allah ta'ala ya sanar da shi ya leƙo ya nuna musu ya ce shi wannan tasabihi wannan ita ce alamar da Allah ya sanar da shi lalle mata su kai shi to sai mu ji karashin yadda abin ya kasance na'am
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان زكيا وبطا بوالديه ولم يكن كفارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر to Allah ta'ala ya bai wa annabi haya annabtaka ya ma bashi kuma hikima duka yana yaro karami abinda wayannan ayoyi suke bayyana wa ke wato kenan har an yi cikin har ta haihu har ga yaron har yayi wayo har ga shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana irin siffarsa da irin baiwa da irin falala da daraja da take tare da wannan rayuwa Allah ta'ala ya ambaci ya siffata ko ya girmama annabi haya da sufofi har wajen guda tara kamar yadda za mu gani ya yi haya kuzul kitaba an ce yana da shekara uku an ce yana da shekara bakwai yana da ɗan ƙarami kafin shekara bakwai Allah ya ba shi alkitaba littafin a taura fahimtar littafin Allah ta'ala ya ba shi wannan ɗaya ke ka riƙe shi bi kuwa wato da ƙarfi da gaske ka yi aiki da abin da yake cikinsa kuma ka kira a yi aiki da abin da yake cikin wannan littafi wa ata na hukuma kuma mun ba shi annabtaka kadiyan yana yawo daga biyu kenan wa hananan ya kasance shi wato rahama ce jin ƙai ne ga al'umma ga halitta shi annabi yahaya milladuna daga gare mu wa zakatan kuma tsarki hudu kenan wato ya kasance tsarkakakke ne ba shi da zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai zo tashin alkiyama sai ya zo da zunubi amma banda annabi yahaya wa kana taqiyya kuma ya kasance mai tsoron Allah biyar kenan wa barran bi walidai ya kasance mai biyayya ga iyayensa wala yakun jabbaran asiya bai kasance jabbaran mai girman kai shi da kenan asiyar mai sako ba saboda ka shi ma'asumi ne bai taɓa yin sako ba bai ma taɓa yin niyyar yin sako ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa salamun alaihi wato wato kubuta daga dukkan wani abin ki yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da zai mutu wa yawma yub'athu da ranar da za a tashe shi hayya a raye wato waɗannan lokatai guda uku su ne mutum ya fi zama wato aka ce ya fi zama cikin shiga cikin kewa sanda aka haife shi da yana ciki ya bar wannan rayuwar ya fito duniya ya shigo cikin haɗari bai san yadda zai zai ƙare da duniyar ba bai san yadda zai ƙare da waɗannan jama'a da suke tare da shi ba aka ce Allah ta ce a babu na amince ba abin da zai sani kana cikin amincin Allah a wannan halin wa yau mai mutu ranar da zai mutu kuma ya bar waɗannan mutane sai ga waɗansu ko mutane da zai je ya kuma tunkara ga zama cikin kabari shi ma nan Allah ta'ala ya ce an amince maka ba abin da zai same ka naki a cikin kabari a zaman ka na barzo sannan kun yau mai ba ranar da za a yi tashin kiyama ana fargaba mutum yana fargaba me ya makomarsa ya zai samu Allah shin zai samu rahama Allah shin ba zai samu ba shin dan aljanna ne shi dan wuta ne aka ce nan ma ba ruwanka an amince wannan shine annabi Yahaya amma saboda hali na Yahudawa akwai wani mutum da ya niyyar zai aure yar dan uwansa wato tana ce da shi fafa kamar dai mace da baffanta to sai baffan nata ya ce zai aure ta ta zo ta yi wani ta yi rawa a gabansa sai ya sha'awarta irin cewa lalle yana santa uwarta ma ta goya mata baya amma shi kuma annabi ya ce a sab wannan bai halatta ba a shari'a mutum ya aure yasta bai wannan bai halatta saboda haka ya tsaya kai da fata ce shi bai dace auren shi kuma wannan mutum ya ce lalle lalle ita zai aura ita ma ta ce tana son sa uwarta ta ce tana son sa to ta ga irin yadda yake santa to shine yake cewa da ita komai kike so ki gaya mun in miki in dai har za ki yarda aure to sai daga ga wannan wanda yake cewa dinnan kasti wannan aure ta kuma ta ce to abin da nake so shine ka kawo min kan ya haya kawai cikin ya din kuma ya kawo kan kashe annabi to haka nan ya kasance a cikin rayuwa to kuma suna tare a lokacin da annabi isa alaihi salam jin cewa abin da ya samu annabi haya da yana ɓoyewa kiran nasa da wa'azin nasa to jin haka to sai ya fito fili zama yana wa'azi a fili yana kiran jama'a zuwa yi addinin Allah to saboda haka ko a sama ma da manzo sallallahu alaihi wasallama ya je jiraji haka nan ya same su ibna alkala ya'yan kala dan saboda uwar annabi isa da uwar annabi haya dukkaninsu wato ‘ya'yan abin da wato ‘yar uwar maryam dukkaninsu saboda ka suka zama ‘ya'yan kala to kamar yadda aka ji a jiya karatunmu mun tsaya a alamu na sanmu na cutarwa wato na sa cuta to yau kuma ga sihirul hawatifi wanda wani nau'i ne na sihiri wato na samu wanda boka yakan tsora wani aljani nauyin cutarwa da wani mutum a san da yake ido biyu ko a san da yake bacci ya rika kiransa da muryoyi iri-iri waɗansu ya san su waɗansu bai san su ba ya rika gaggaya masa a maganganu iri-iri waɗansu na sha'anin duniya waɗansu na sha'anin addini waɗansu na saƙo waɗansu na tsoratarwa kamar ya riƙa yi masa zancen mutuwa ko ya riƙa cewa zai mutu ko idan mace ce ya ce ta tayi tafi daga gida ko kuma idan namiji ne ya ce ya tafi wato ya daina zama kasuwa ko kare je kasuwar nan ko itashi ya tafi gida ya tashi ɗin kamar zai bi umarnin ya ga kuma idan ya bi umarninsa to kuma yaya zai da mahaifinsa kenan kasuwancin zai bari ko ya za ta da mijinta ko ya za ta da iyayenta ko za ya za ta da umarnin Allah sannan kuma jin murya kamar ta mutane suna zance ko kuma murya ta tsuntsaye ko murya ta kwari ko wani irin nishi ko a rika ce haka mutum yi wato ya rika jin irin waɗannan a kunnensa to wannan irin sihiri yakan zama iri-iri wani zai kasance ɗan kaɗan ne kawai ba zai wuce wasuwasi ba ma amma wani yakan kai har ya kai ga mutum ga hauka alamun irin wannan samu shine mutum ya kasa yin bacci kuma idan ma idan sabbi ɗin ya rika zama a dame ya rika jin waɗansu irin zantuka ko hayaniya kamar dai wani mutum yana yi masa magana ko yana kiransa amma ba zai gan shi ba wani lokacin din ma yana iya ganin sa da kuma abin da ake cewa kawabis wato shine dannau ko kuma mutum ya zama kaman ana yana gudu ana bin sa amma ya kasa gudu yana so ya hau wani guri ga wani abin tsoro yana bin sa ya kasa hawa yana so ya sakko ga wani abin tsoro yana bin sa ya kasa sakkowa yana cin gudu sai ga rami zai fada ya rasa yadda zai wato ya shiga cikin wahala ta tsaka mai wuya wanda lalle halaka ce sannan kuma ganin yawan kokonto da yawan wasuwasi kokonto a wajen sallah kokonto a wajen alwala shakka a cikin abubuwan da mutum yake yi an ce yadda irin wannan kanmu yake faruwa shine mun faɗa muku aljani ne wanda boka yakan sanya shi yin wannan aiki wanda ya kware akan irin wannan don saboda ya ɓatawa ya lalatawa wannan mutumin wato rayuwarsa ta hanyoyin irin waɗannan damuwa ta hanyoyin jin waɗannan muryoyi ta hanyoyin jin waɗannan maganganu amma bai ga kowa ba to saboda haka ane ma magana ba ga mai magana ba lallai zaka damu zaka rude zaka firgita zai kasance ka kasa samun nutsuwa saboda haka waɗannan su ne ta irin haka ne irin wannan sammu na murya yake sannan sai kuma nau'in sihiri na bakwai shine sihirin hana aure yana samun namiji yana samun namace yana wato yana samun mace kuma yana samun wanda yake da aure da wanda ba shi da aure shi wanda ba shi da aure auren ne ba zai yi ba ko ta halin yaya zai kasance duk wanda ya zo da farko kamar abin zai yi amma daga ɗaya ya furta cewa ya kamata wannan magana manya su santa to sai kuma ba zai ƙara zuwa ba wato shi yadda ake gane irin wannan idan ya kasance mace babu wani abu da ake ganin zai iya hana ta samun miji da wuri amma ya zama cewa idan manemi ya fito da farko babu matsala amma daga magana ta yi ƙarfi sai ya ki kuma a nemi dalili ya kasa faɗa ko kuma ita ya kasance ta ki waɗansu ma sai ya rike waɗansu ma sai an sa rana waɗansu ma sai an baga invitation amma a biye ko kuma ita ta yarda saurayin ya yarda sai wani daga cikin yan uwa a ɓangaren ta ko uba ko uwa ko wani ya dage ya ce shi a lambaran ba za a yi ko kuma shi a ɓangarensa wani ya ce ba za a yi ba wanda kuma in ya faɗi magana ba za a iya musanta masa ba ko kuma ya zama ɗin shi ya yarda ita ta yarda iyayensu sun yarda kuma sai a samu wani bare daga waje ya kawo suka a wurin da ba zai yi ba kenan ko kuma duk ba a samu sukan ba sai ya kasance wani abu kuma ya faru na rashin lafiya wacce sam sam auren ba zai yi ba ko ta asara irin yadda samsam auren ba zai yi ba don zai ɗauka cewa gashi zai yi aure ya shirya komai amma kuma ya yi babbar asara ko kuma wani abu na bakin ciki ya faru a bangaren ko a ce wannan auren dai ba shi da goshi ko kuma ya kasance babu abin da za a auren ko kuma a samu mun sha samun waɗanda din zai zama cewa babu waɗannan matsalolin an zo ƙarshe sai a ce to aje a yi gwaji to sai a samu ɗaya daga ciki yana ɗauke da cutar kanjamau wai dan dai kar a yi aura da dama kuma mukan yi magana da su aljanu su tabbatar da cewa su ne suka saka wannan cutar dan kar a yi auren da to irin na kafin aure akwai wanda zai kasance kuma bayan an yi auren idan aka yi auren kuma auren zaman ya ƙiyuwa sam sam in tana gidan ko shi mijin idan yana gidan ya kasance hankalinsa ba a kwance ba sai in ya fita waje in sun fita hira ta waya kaman ba su ba tana tsokin ya dawo shi yana tsokin ya dawo amma yana shigowa shi kenan kuma sai komai koma kamar da bacin rai kenan faɗa kenan hayaniya kenan kuma su kan sun san bai kamata su faɗa akan wannan abu ba dan abin da bai kai ya kawo ba to a haka za a zauna banda abubuwa da za su yi ta faruwa na ganin kamar siffofi suna canzawa shi da ganin kamar tana zama wata iri ba kamar wacce ya aura kamar ba kamar dai ba ita ba ita ma ta ganin yana canzawa kamar ba shi ba akwai waɗanda ma idan mijin ya dube su zai ga cewa sun koma kaman dabbo ko kuma ita in ta dube shi ta ga ya koma kaman dabba ko kuma sai a sannan ne za su rika duban cewa ko ya fiye tsayi ko ya fiye gajarsa ko ba kyakkyawa ba ne da sauran irin waɗannan irin abubuwan dai da zai sa ɗaya ya guji ɗaya ko kuma su guji juna gaba ɗaya irin yadda duk waɗansu abubuwa da ake cewa ana samu na jin daɗi ko nutsuwa na kwanciya wajen kusantar juna ko kuma jin daɗin zaman aure na tausaya wa juna na jin ƙayin juna ya kasance gaba ɗaya babu kuma da za a ce da shi ya sake ta ma ba zai sake ta ba saboda a waje ɗaya kuma yabanta zai kai to an samu wannan shine ake cewa sirrin hana zaman aure wanda shi ma boka ne yakan yi irin wannan ya sanya wani aljani da zai je ya rika haddasa irin waɗannan ba zai haddasa a lokacin da suke a raba ba sai a san da suke tare idan wannan baya nan wannan baya nan to sai ma su rika shauƙin juna amma suna haɗuwa guri ɗaya to sannan ne shi wannan aljan zai cika umarninsa saboda haka akwai alamun irin wannan shi a wannan sabu shine ya kasance rayuwa ta ƙin daɗi tsakanin miji da mata ko ita mace ta kasance sam ta washi maza gaba ki daya ko shi namijin ya rika jin biya washi ma matan duniya gaba daya ga yawan damuwa a ido biyu ga rashin bacci ga kuma yawan hankalinsa ya rika yin wani guri ga jin damuwa da jin kunci da ɓacin rai da kuma ganin cancanzawar kamanni inda shi manemi zai kasance kaman ba shi ne wanda da aka fara haɗuwa da shi ba ita ma ta ga kaman shi ma kamar ba ba ita ce ba to haka nan za su kai to hanyoyin da akan bi malamai ba su bincike da yawa akan wannan ba su hanyoyi guda biyu ba wanda muka sani cewa ana kawar da irin wannan larura ta wato sihirin hana aure ko hana zaman aure saboda haka mai yiwa za mu kawo wasu 'yan hanyoyi watakila za su taimaka musamman don saboda su raba mara lafiya da waɗannan abubuwa da muka faɗa na alamun ita cutar.
Allah ya kara malam daraja. Idan mutum ya karanta wannan a cikin sallah a su ba wajen alfurushi shi ya yi daidai. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka bika wa nas'aluka ya baka khaira wa la nas'aluka wa nas'aluka zuwa duka shi. Yace kamar yadda malam yayi bayani ba ni da ikon da zan ciyar kin ba zan yi na rama ba ko kuma lallai lallai ne sai na ciyar kuma shin idan mutum zai ciyar zai kirga azumin ne ya ciyar ko kullum zai dinga zai dinga yi har karshen azumin nasa kuma idan ya yi fashin wajen ciyarwar akwai wani abu ko babu kuma da shinkafa mutum zai ciyar ko da hatsi ita alkunut ko da wani irin lafazi kai al'umma yi wannan asalin su an ce surori ne guda biyu a cikin alkur'ani amma kuma yanzu ba sa ciki aka soke su amma su na umar ya ɗauki waɗannan allahumma ina na sa'inuka shi yake saka su a cikin alkunuti to amma alkunuti ko da mai kai da kuma alkunuti wanda ya kasance wancan da ake allahumma hadina fi ma hadaita wannan hadisi ne na sai na alhassan bin Ali radiyallahu anhu wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan alqunuti a shafa'i da wutri wato a wutri din ya karanta shi bayan yayi ruku'u ya dago kafin ya tafi sajjada ya karanta wato ana nufin sajjada ta ƙarshe to amma ko daga hannu kai kace kowane irin lafazi na addu'a idan kai shikenan alqunuti ta yi wanda ke alƙalƙin dama a yi addu'a ce kuma ana yin ta ko dai a wuturi kamar yadda faɗa ko kuma a sallar asuba kamar yadda ke a mazahar malikiya amma a iya yin alƙunut saboda wa'yansu nawazin wa'yansu abubuwa da suka faru ana yin alƙunut a kowace sallah ma a sallar la'asar a sallar azhar a sallar magariba a sallar isha duk a in akwai waɗansu abubuwa waɗanda ya kasance suke damun al'ummar musulmi ake neman mukuta ko akwai wani zalunci ko akwai wani alheri da ake nema an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin irin wannan ita ku ciyarwa aicha aka ce wato wanda ya kasance yayi sakaci wajen rama azumin watan ramadana saboda wata larura da ya shiga ya sha ban kana minkum muridan aw ala safarin fa'idatu min ayyam wannan izini ne na Allah wanda yake matafiyi wanda ya zama ba shi da lafiya an yi masa izini ya sha azumi ya rama a wani wata ko mace wacce ta kasance take shayarwa ko mai ciki ko mutumin da ya tsufa ko wacce take shayarwa ko da shayarwa nan ta zama da lada ne wato za a biya ta lada ta shayar in dai ya kasance tana jin tsoro kar wani abu ya samu wannan yaron da take shayarwa to tana iya shan azumi bayan sallah sai ta rama amma in bata rama ma bata rama ba har watan wani watan azumin ya zo to za ta ciyar ko zai ciyar ciyar nan mun ce mudunnabi ne akan kowane azumi guda ɗaya wanda za a baiwa mutum kana iya haɗawa ka bai mutum ɗaya kana iya baiwa mutane daban-daban kana iya bayawa kullum in tun da yake dama azumi ne wanda ko ko sanda ka zo ramawa kullum ka bada mudunnabi kusan za ka shiga cin azumin watan ramana ka fitar duk abu insha Allah al- al'amur wasi'un babu wata matsala a ciki in kuma baka da shi kuma abin da ake bayarwa abincin da mutane suka fi ci ba mai tsada can da yawa ba ba mai kuma arha ba amma in ka bayar a mai tsada to wannan kuma ka kyautata ne kawai don suna ganin cewa idan da alkama ko da shinkafa za a fita to za a fita kamar rabin abin da za a bayar da hatsi kamar gero ko dawa amma idan ka bayar da mudun dabin cikakke to shi kenan wannan shi ne dai abin da ake faɗa amma idan ya kasance mutum ba shi lafiya ne likitoci ƙwararru musulmi sun san meye azumi masu tsoron allah suka ce har abada cutar nan taka ba irin wacce ake warkewa ce ba to wannan san san irin wannan an ce ko dai za a ciyar kawai ne ma mutum wato ba zai rika yin azumi ba tsoho kuma tukutu kuma an ce ma ba ma zai ciyar ba to da fatan Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك مارن فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رديء قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله